أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da ala madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi a kan babin babi na dari biyu da hamsin da ɗaya wato babu na hayi an naƙalin hadisi wa kalamin nasu ila wulatin umuri idza lam tadu ilayhi hajatu ka khawfi mafsadatin wa nahwiha to wannan babi zai magana akan hani da musulunci yayi kada a ringa ɗaukar zance zance na mutane a ringa kaiwa shugabanni na ce shugabanni sun hada da duk wanda za ka tuna shugaba shugaban kasa gwamna ciyaman kansila duk shugaba ne ka zo bangaren addini liman ladan ladan ma shugaba ne na haka je haka je kuma ka zo ka ji shugabanci na musulunci ko ina akwai shugabanci bare yanzu da aka samu ƙungiyoyi da shugabanni duk inda aka ce shugabanci to shugabanci in ka ji musulunci yana magana to idan abin da musulunci ya hana aka yi to wata barna ce za ta faru shi yasa ba duk magana da aka ji an faɗa sai a zo a gaya wa shugaba ba sai ya ce amma idza lam tadu ilai hajatu idan bukatuwa na a gaya masa ba ba same ta ba idan misali akwai bukata a gaya masa saboda me saboda idan a gaya masa ba akwai khawfi mafsadati ana jin tsoron wata barna da za ta faru to sai a gaya masa amma idan babu abin da zai faru to lalle musulunci ya bai kyau da wani abin da ya kama da barna saboda shi shugaban za ku yi ta zalunta shi shugaban za ku yi ta daga wa hankali yanzu aka ce shugaba na yi misali da shugaban kasa a ce duk wanda ya zage shi da an je an gaya masa a kaga shi ake cuta ma ai za a hana shi ma ya sukuni hana shi ma aikin da zai za a ta samar damuwa kaga kenan a bari kar a gaya masa ya ba alai wata idan za a gaya masa wani idan ya zan in ba a gaya masa ba akwai wata barna da ake jin tsoro za ta faru قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي الباب احاديث سابقه في الباب قبله Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'awanu kuma kada ku yi taimako alal ismi a bisa sabon Allah wal ihwan da kai da iyaka duk abin da yake sabo ne karka taimaka a yi duk abin da yake ketare iyaka ne na Allah karka taimaka a yi shi yasa abin da ya shafi neman kuɗi akwai abubuwa da musulunci ya bar su a buɗe baka san su ba baka san su ba amma kada ya zan su kalfa kuma su kake so ka gyara bari da baku misali a ce ana misali a hanyar airport misali a ce an yi gidan sinima misali nake an yi wata gidan sinima ana zuwa da daddare mutane daga gari ana zuwa kallon fim kai kuma tarzi kake to akan wannan ba za ka ce bari ka samu ka sai tarzi kaman guda uku na ka sa su a daidai city gate zuwa gidan sinima city gate gidan sinima city gate an gane ai cewa kai kawai mai neman kuɗi ne to musulunci bai yadda ba kaga in kai haka kai taimako akan ne kai taimako akan barna kana sa ba a mijin kana sa masu kallo na zuwa su samu daidai a samu su ji daɗin zuwa to amma me zai faru baka san ina mutum zai je ba na ruwanka ya ce ma hanyar iya fotko za ka ɗauke shi ka je ka sauke shi ba ma abin da ya haɗa ka da cewa ina za ka ai magana ta fito amma to duk ɗaya abin da ya zan ka san zahiri cewa taimakawa za ka yi afuwan taimakawa za ka yi a ɓarna to ba kai ba shi duk da koda na neman kuɗi ne kuwa wannan sai ka yi kiyasin akan duk wani abu na barna haka duk wani abu na sabon Allah wanda sakamakon aikin da kai za a ji daɗi abin ya tafi lafiya lau mala ya ce a cikin wannan babin akwai hadisai da suka gabata duk suna magana akan irin wannan hani ne وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أبو داود والترمذي أسا وانا حديث لك ابن مسعود يدى الله سقالة تبتع قريشي يتي النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يتي وصحبيه ya ce kar walinku ya zo ya gaya min cewa sahabina ya ce kaza kar wani ya ji wata magana ya zo ya ce min sahabi ya ce kaza a'a in yana son na ji sai ya faɗa na ji tunda ya faɗa a gefe ba ya son na ji ne to kar waninku ya zo na ya ɗauko magana ya zo ya gaya min sai ya ce saboda me ina son na ringa fita a wajen ku hankali na a kwance zuciyata a sake na ba na tunanin wani ya yi wani laifi ba na dama annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'ar sace wato yana da duk wani mai rufin asiri bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk wani mai tausayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk abubuwa da yawa banzala baya kunyata mutum shi yasa zaka ji wasu maluma suna maganan hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin yin alwala bayan an ci nama raƙumi waɗanda ba su aiki da shi sun ce dalilinsa kawai ba maganan nama raƙumi ne yake kare alwala ba sun ce an yi sallar magariba ne an aka zo da nama aka ci to cikin waɗanda suka ci nama kawai sai wani ya iska ya yi iska ga kuma aka zo za a yi sha hala bai san nan iska za a sake alwala ba ne mai mazala kawai sai ya dubi su ya ce duk wanda ya ci nama na kuma ya je sake alwala za ka tashi hada shi wanda ya yi iska na? eh aka je aka sake alwala aka dawo ba magana ta kare ba me kai shi a ce kai misali ta shi ka je ka sake alwala shikenan za ka ji waɗanda ba sa aiki cewa suka ce baya kara suka ce dalilinsa kenan akwai malamai masu bin asbab kamar yadda ka san asbabun nuzul na alqur'ani suna bin asbabun hadis dalilin da masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi duk da cewa ba wai shi ya takaita akan wannan ba amma suna duba wannan sai babu zammi zilwaji haini wannan babu zai magana akan wato musulunci hani da ya zargi mutumin da yake da fuska biyu Allah ya raba mu da ita fuska biyu ai ko da Hausa ko a mutum mai fuska biyu kaga munafurci kenan eh yana zuwa ya zo waɗannan da fuska ya zo wannan dan fuska shi yasa siffar musulmi iri ɗaya ce kawai shi musulmi kawai da gabansa da bayansa da cikinsa da wajensa da gidansa da wajen duk da ne kawai shi yasa musulunci ce mu yi gaskiya kawai mu gaya mutum gaskiya a gaya mutum gaskiya ana kaunar mutum ana kaunar shi a ba a kaunar shi ba a kaunar shi na ana yi da shi ana yi ba a yi da shi ba a yi da shi shi ke nan sai mu ya fi fato faifai daya da a zo ana nuna masa ko ko a cikin rayuwa ka samu mutum ma ya ce ma shi ba ya da Allah malam ina nan mun ban yi da kai ai an ma sauki da wanda zai zo yana ma dariya amma cutan ka zai yana yi da kai kaga irin yaudarar da ake a misali a siyasa kenan na sai mutum ya zai ce yana san ka yana kaunar ka na har ma ya karbi kuɗi zai je ma kamfen kuma ba haka bane ba ba haka bane shi amma abokan gaban manya-manya ne shi to ba kyau ha'inci ne yaudara ne mutum kawai ya faɗi gaskiya kawai kuma an mai da siyasar ta zama abin yaudara wanda yake ba kyau kuma haka ake fatin da ina tuna wani bawan Allah lokacin MTN lokacin MTN lokacin shagari ina jin ko zaɓe na biyu ne da za a saki na eh a wannan lokacin anan fobur anan fobur a wannan fobur ta plato shi mutumin ya zo campaign a motar safijo ya yi kamfan ya yi ya hau drum lokacin drum ake hawa a yi ta magana ya yi ya gama an yi duk abin da za a yi zai tafi sai motarsa ta yi faci zai fito suka ce a da yake kowa ɗan nan abin da ya dauka aka ce kai ya zauna a ciki aka cici motarsa aka ɗaga yana ciki aka kunce taya har hawaye saboda soyayya a su ce Allah ya kai mu nan zaɓe ashe ina jin ko ƙuri'a uku wani zai samu hankali na a ce har hawaye zuba ya ga masoya an yi soya shi za su yi na nuna ba ba zai shi suke ba eh a shi su yara su mai ta ke na an daɗe ba wai sabon abu ba ne haka ake sai to musulmi ba ya haka eh ya ya yi a a a shi ke da wannan shine koyarwa da musulunci قال الله تعالى يسخون من الناس ولا يسخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا Allah madaukakin sarki ya ce yattakafuna minan nasi suna wato jin kunya suna buyawa mutane suna jin kunya na mutane amma wala yastakhuna min Allah ba sa jin kunya Allah wa huwa ma'ahum alhalin shi Allah yana tare da su a kowane lokaci iz yubayyituna ma la yarda min alqawl wato lokacin da suke kulle kulle da cikin dare raba dare suna kulle kulle abinda Allah bai yarda da shi ba ana mitin a ce wannan a ce wannan Allah ya san me suke yi shi Allah da ya sani shi ba sa jin kunyarsa shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kana lahu ma ya'maluna muhida Allah ya kasance a kewaye yake da abin da suke aikatawa ba wani abin da inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama komai Allah madaukakin sarki ya sani dan haka Allah ne ya fi tantanta musulmi ya ji kunyarsa wannan kuma ba cewa ake yi ba musulmi ya fito yana ta sabon Allah ya ce ai an ce na ka a ji kunyan mutane Allah wannan kuma jaji ne da rashin fahimtar musulunci saboda musulunci ya hana ko da mutum ya je ya yi sabon Allah ya yi a ɓoye ya zo ya faɗa faɗin zunubin ma har ya fi zunubi a musulunci saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato kullu ummati mu'afa yace illa al-mujahiru yace duk al'umma ta Allah zai mata rangwame mata abuwa sai masu bayyana sabo mutum ya kwana Allah ya fitarta shi shi yazo yana tonawa kanshi asiri to ba a san musulmi idan Allah ya famar asiri yazo yana fada mugun abu ne mutum ya ringa faɗan sabo akwai kuma wasu sabo waɗanda su kuma masu yin su yana daga cikin musifar saban ba sa iya shiru zina na ciki zina na ciki zina na ciki shi yasa duk matar da ta yi zina za ka ji labarin ta yi zina har kan 'ya'yanta har kan jikokinta shi sa dama Allah ya ce innahu kana fahishatan sai Allah ya ce wa sa'a sabila wato alfasha ce kuma mugu aiki ne tana da naso tana da abubuwa na wato na cutar da mutum a cikin rayuwarsa Allah ya raba mu da ita dole ne musulmi ya kiyaye in ya kalli zina lokacin da zai dauka yana zina ya kallo irin barnan da za ta yi masa in ba sa ya ce ba ma barnan ba ta takaita a duniya ba ba saboda ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya zina sai an raba azabar da za a wa al'umman manzo Allah biyu sai an man rabi eh rabin azabar da za a yi wa al'umman manzan Allah salashi kadai za a yi mar kadai haka kowane ya isa musulmiya mai da hankalinsa cire maganan zubar mutunci don dizmar zinaci Allah yana sa ya zama bai da mutunci a idan shi akwai haiba da Allah yake ba mutane na kyauta a fuskarsu Allah sai cire ta mazinaci bai da wannan farjin abubuwa da yawa ga maganar shiga kabari ga tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka gwada masa irin azaba da Allah yake wa mazinata Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a wanda yayi wa wani sahabi na yace Allahumma hadi qalbahu na awa alama ahadi kalbahu wa hasin farjahu wa gafir zambahu da haka za ka iya yin ta addu'a ce wadda take taimakon dan adam Allah madaukaki sarki ya sa masa kyaman zina shi kan kyamarta ba ruwan shi da ita saboda abar kyama ce saurayi ne ya zo gagaga yana jin farkon musulunci shi abin da ya dame shi kawai ba zai iya barin zina ba kuma ya zo da rai yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai shi gaskiya yana son ya musulunta amma ba zai iya barin zina saboda ya saba zina amma kafin musulunci ba sallallahu ya ce musulunta ya musulunta ha to ko yanzu mutum ya zo ya ce ma zai musulunta amma ba zai bar zina ba za ka ce kai musulunta ne a za ka haɗa zuna da kafirci ne a gaga ba ba layi su da ba a sai ka ce musulunta ayi bayani daga baya na ayi mar wa'azi ayi mar nasiha daga baya da haka shi ma musulunta mazala ya sa ya zauna da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai bayanai na ta faɗa hadisai yadda ka san shi baya nan iya jiyo sai ce bawan Allah ya za ka ji a jikinka idan wata rana ka zo ka samu wani yana zina da mahaifiyarka sai ka gaba kai ka canza to abin ba zai ba daɗi sai wanzu Allah sai rabu da shi sai ci gaba da haka suka yi ta yi yana ta lissafa masa da yaya da kanwa da ya na ana ta tafiya shi da kanshi ya ce ya rasulullah ba zan sake zina ba shi ne sai wanda Allah ya masa addu'a ya Allah ya tsare shi kuma shi kenan shi yasa akwai addu'a da ake yi alamu habbin ilainal imana wa zayyinu fi qulubina wa karrih ilainal kufura wal fusuqa wal isyan Allah ka sanya mana san imani Allah ka sa Allah habbin ilainal imana wa zayyinu fi qulubina Allah ka adanta imani a zuciyarmu ya zama muna jin daɗin imani muna sha'awar imani wa karri ilaina kufa Allah ka sa mana kiyayya wa kafirci shi yasa duk wanda ba yakin kafirci ba yana da matsala wajen imani kar ku ji ana cewa a ana zaman lafiya a nan kar ka yadda ka so kafirci wallahi kar ka yadda ko da wasa ko da wasa ka bar zuciyarka tana son kafirci ka gama yawo wannan kiyayya na kafirci wajibi ne dole ne ibada ce inna allaha la yuhibbul kafirin kai ma baka san kafiri ba maganar soyayya bane a maganar zaman lafiya daban na maganar kuma soyayya daban kar kar mutum ya takuda su yawa ba ba ma san kafirai ba ma san kafirci wannan kuma ka'ida ce ta imani ko dai akwai mai so ne yawa ai kaga babu wannan wannan shine ka gane ba mai so aka yake amma wannan ba shine yake cewa wai a ringa fada ko a ki zaman lafiya ba a'a shi wannan babin sa daban na wannan kuma babin sa daban kuma dole musulmi ya ajiye su kowanne a babin sa kuma a yi ta tafiya haka yawa yanda duk abinda Allah baya son mu ma ba ma san shi wannan ka'ida kenan domin in ka so abinda Allah ba ya so wa kayi kwana Allah kiyaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كرا... كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجههم وهؤلاء بوجههم ومتفق عليه maza Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi da aka rawaito daga Abi Hurairah aka samo shi daga abi huraira ya dala tsara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka samu mutane wato kaman ma'adinai suke ma'adinin nan shine ma'adinai da kaji ba hausa yake faɗa ma'adin da ka sani shine albarkatun kasa abuwa da ake samu su gwal su ko ba su ne ake kira ba su fetur na ko ba ma'adanai ake cewa da hausa na to su ne dai wannan kalma aka ɗauka ta larabci ana ma'adin ma'adanai na larabci ne dama maza Allah ya kira wannan saboda yana nufin yadda abu waɗannan ma'adanan suke daban-daban kala-kala iri-iri to haka ɗan adam yake ko da a ƙasa za ka samu ƙarfe za ka samu zinari za ka samu na lu'ulu'u na ga suna abubuwa masu amfani kalansu daban irinsu daban to haka duk muke mutane kala-kala ne akwai wanda kawai Allah ya halicce su mutane ne masu alheri Allah ya samu nashi akwai wanda su kuma kawai mutane ne masu shari Allah ya tsare mu eh kawai shi kawai shi ke shi yasa a halittar mutane za ka ga mutum bai ma komai ba bai gaishe ka ba ba abin da ya ma amma in ka gaishe kana ƙaunar shi na har kawai za ka ga mutum bai ma komai ba bai zage ka ba na amma kawai ka gaishe ba ka ƙaunar shi ana samu ko eh kawai kawai kawai ba ka harkar shi ba kawai ba ka yi ba bai ma kuma ba fa fa abin da ya ma saboda me wato yanda Allah ya halice ku asali kun sha bamban eh wannan bamban din yake sawa akwai wanda zaka kawai kun yi diri kun yi diri saboda irin yanayin alherin da aka yi ku da shi lokacin da Allah madaukakin sarki zai halitta annabi Adam ya sa mala'ika ya je ya ebo kasan halittan annabi Adam haka yayi ya je ya ebo nau'in kasa daban-daban daban-daban da fara da baka da ja na duka haka ya ebo kasa nau'i nau'i haka aka hada takuda ta aka yi dan Adam shi yasa annabi suka zama adi wato yanayi yanayi yanayi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai naga wannan hadisin ainihin ya rage na ma'adin akwai hadisi irin wannan amana da wasu kalmomi yawa yawa akwai bayan wannan ma ya ƙara abubuwa da yawa wanda yake cewa idan za ka ga in sun dace lamarin su ya yi daidai in sun samu saɓani lamarin su ya zama ya kasa daidaituwa a wancan ruwayar amma wannan haka kawo shi to manzo Allah sallallahu alaihi ce wato mafiya alherin mutane a cikin jahiliya to su ne mafiya alherinsu a cikin musulunci amma in sun ilimi in sun san musulunci yadda za ka tarar da mutum yana da kirki a jahiliya to in ya zo ya zama ya yi shiga musulunci ya yi ilimi to haka zai zama yanayinsa shi yasa za ka ga yanayin halittar wani ma za ka ga ba musulmi ba ne amma sai ka ga zuciyarsa da sauƙi na wani kuma za ka ga musulmi ne amma kamar ɗan ƙaramin fir'auna na eh ina nufin eh tun da babu babba ne ɗan ƙarami da yana eh haka misali akan samu ka rasa me ya faru to duk daga halitta ne shi yasa aka ba musulmi sai dai ya rayu cikin addu'a ta roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin masharranta Allah ya tsare mu gaba da sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka samu wata diluna khiyaran nasu fi hada sha'an zaka samu wato zababbun mutane a cikin wannan sha'ani yana nufin khalifanci wato shugabanci na musulunci wato wanda Allah ya zo ya ba su shugabanci na musulunci zaka tarar da su da can su ne kuma a shaddan nashi adawa dauki misali sayyidina Umar dauki misali sayyidina Umar in an ce ma da duk muka ba wanda yake muke ba ya tsare musulunci kamar sayyidina Umar ka kai mamaki ba ya san ya ji sunan musulmi ba ya gashi da karfi ya hana musulmi sakat amma da yake Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shari'a ranar da ma zai musulunta shi ma labari ya samu na wani ya shiga musulunci zai je maganin za abin da ya fitar da shi gida wani ne ya ji labari aka gaya masa wani fa ya musulunta a ƙauye kaza bayan gari ya shirya ya ce zai je gidan mai ya shiga musulunci ya shiga cikin fushi da takwabinsa da komai sai ya haɗu da wani ya ce umar ina naga kana sauri zaka ya ce na ni wannan mutanen suna raina mana hankali wani ne na ji wai ya shiga musulunci in je na yi maganinsa sai mutum ya ce masa kai kana wani maganin mutane gashi na ka zaka je taimakon kashe gobara gidanka ma ya kama wuta shi bai kake fara ita to kanwar kamata musulunta an wata fatima ka ga magana ya tafi neman wani na eh magana ya je neman wani bai taso ba kuma shi ne a ya juya sai ya tafi gidansu mijinsa sa'id ya tafi kuma ya yi sa'a dan ba a ce rashin sa'a ba akwai wanda yake zuwa yana karantar da su alkur'ani ɗaya daga cikin dattawan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Khabab bin Arad Khabab bin Arad ya zo gidan yana koyar da su alkur'ani an saukar da wannan sura ɗaha ɗaha ayoyin nan guda goma ko wuta da ne zuwa nan an ya zo yana ta musu darasi kawai sai ga umar ya zo gam gam gam yana buga ƙofa suna da ɗan abin leƙawa sai ne ce umar ne to shi malam kabab da ya ji haka umar abu ya shiga matsala sai ya tafi ya samu bayan tsaure ya shiga to shi ne bako ya shiga ya ɓuya aka buɗe ƙofa yana zuwa kuwa ga alkurani a jikin fata an rubuta musu ya gaurawa shi sa'idu mari ya mare shi da gaske ne kun musulunta ya mar shiru ya mari ita ma kanwar har ya ji mata rauni kun shiga sabon addini ya ce a bashi wannan abin da ke hannun su fatan ya gani kanwar ta ce ba za a baka ba an hana ka ka ta gaya masa magana ta ce innaka kafirun najasun ta ce masu kafirin najasa ba za ka iya taba wannan abu ce yana son ya gani ta ce to sai dai in za ka yi alwala to umar ya iya karatu ya iya karatu yaya zai yi yayi to ka sa abin kanwa da yaya kuma aka ba shi sau sai ya ya karanta daha ya kai wannan saurayi ma an zana alaikal qur'ana litashqa ba mu saukan maka alqur'ani ba dan ka wahala illa tazkiratan liman yakhsha mun sauka ma da alqur'ani ne zamo fadakarwa ga waɗanda suke jin tsoron Allah tanzilan mimman khalaqal arda sauƙaƙe ne daga wanda ya halishi ƙasa wasamawatil ula da saman madaukakiya shine wa shine ar-rahman kuma alal arshi sawa ya daidaita akan al'arshi lahu ma fi samawa duk abin da ke cikin samai nashi ne wa ma fil ard da abin da yake cikin kasa wa ma ta hata sara da abin da yake karkashin kasa da kasa take kai shi sai na umar ya ji waɗannan abu wai ta jarumil kauli ko idan ka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa shi Allah ya san ko ka boye magana ko ka bayyana diddai ne a wajen Allah ya sani sai ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah wanda babu annan abota da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma kamu Umar ya gama sai idan shi ya ciko da hawaye yana fa ba musulmi ba shine sai ita kanta da sa'idu suka ga alaman zuciyar ta karya shi ka musulunta umar ya ce yaya ake yi sa'idu na kabab da ya ji lamari ya a ba gaskiya shi mana watakila wannan dukan nasu bila duk akan shi za a kare a kakan shi ba ko shi ne ya fito ya fito a lokacin yake ce masa je na kai ka na kai ka da shine suka nan suka kama hanya sai inda su manzo Allah suke a boye sallallahu alaihi wa sallam akwai inda suke zaddarul arqam bin arqam anan suke a boye ba sa iya fita shi ma lokacin sayyidina hamza yana tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam ko gidan da yazo ya buga sahabin da ya leka dawaye a guje yace umar ne sai na hanzu ya ce kowa ya zauna me ya kawo shi yace bari idan ya zo da shari zan kashe shi ya fita aka in ya zo wani abu ya zo wa musulmi yace zai kashe sayyidina Umar yace in yana bude kofa da yake shi ma Hamza din Hamza ne na eh kafin Umar yayi magana ya ci kuikuye shi yace me kawo ka ya ga kabab a baya shi to ko ka zo musulunta ne je ya sake shi sai a kai ne wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka shigo da shi ya zo ya kalmar shahada kaga kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu jagorori na musulunci ne da wanda suka fi gaba da abin a lokacin ya ce ah to miye na buya kuma ranar aka ce ya ce duk a biyo shi da kafirai yan amori idan musulmi sun fito rana da wani yaran da yi ba kowa ya fito ya ce umar ne zai koma haka yake umar ne abin ya muka ta zama labari wani iri ha to a cikin sa yake a ce a cikin sa yake shi ma yana Allahu akbar har suka je har Ka'aba ya ka lokacin musulunci ya sama bayyana a fili bayan an yi ta yi wa musulmi wato cin kashi iri-iri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake karshen hadisin dama shine mahallin shahid da ma ya sa malami ya kawo hadisin yace wata jiduna asharran nasi zal wajhai zaka samu mafi sharrin mutane shine ma abucin fuska guda biyu wanda yake allazi ya ati haula'i bi wajhin wanda zai zo wasu waɗannan mutanen da wata fuska wa haula'i bi wajhin wata fuska daban wasu da bas daban yazo ya ce wannan ina kaunarka yaje ya ce wancan ina kaunarka alhalin su biyun ba a kaunansu tare aka gani akwai mutanen da ba a kaunan su tare in har ka kaunace dai to sai kai gaba da daya inda kai mai gaskiya ne na eh ai dama shi dama ai abokin abokin gaba ne yake abokin gaba ne ai abokin masoyi masoyi shi ma masoyi ne ai da haka nan Allah ya yi rayuwa yanzu a ce ma ga wani duk duniyar nan baka da aboki gaba irin shi sai ni kuma ya zama ni kuma shine babban abokina a kaga da wuya mu shirya da kai na nuhu ba zai yi wa to shi yasa gaba ɗaya musulunci musulmi fuska ɗaya ne da shi eh kawai haka kaifi ɗaya ne kuma ya fi daɗin rayuwa mutum ya huta eh akwai da zaka ga fuska guda bin yana ta yana hada waje yaji kuskus kuskus kuskus kuskus kuskus idan mutum ya zo wajen sai nuna masa ai alhamdulillah kai ai kai mutumin kirki ne kaza yana tashi kuma sai zage shi ai kaga fuska biyu munafurci kenan hasalin musulunci ba ya sa haka kawai ba ka ga mutum gaskiya ba a ce a ci fuska ba amma sai a bar gaskiya abin nan halin naka gaskiya ne ba na so ina nuhu irin abin da kake yi ba na so yawa ba kuma daidai ba ne kaga ya san matsayinka amma ya zo ya bai magana ka ce ka a yi kudin nan ba dama ne abin yana da kyau sai ya tashi kuma ka ce ka gan shi ko mugun mutum wannan ba kyau wa Muhammad bin Zaid ana san qalu lidadi lidadihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma inna lanadkhulu ala saladina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري an samu hadisi daga Muhammad dan Zaid cewa wasu mutane sun ga wa kakansa kakan nashi shine Abdullahi dan Umar cewa mu muna shiga wajen shugabannin mu mun shiga wajen su sai mu faɗi wata magana wato sabanin abin da muke faɗi wato a waje daga wajen in mun shiga ce kai ranka daɗe a jinkirin na ana cewa kai ka kyauta na mutane suna madalla alalin kaji suna Allah ya isa ne na ka gani Allah ya isa kaji mutane suke amma saboda kana son in ka shiga wajen shi ya sallame ka na sai ka ce mutane suna yabawa wannan ba kyau ka ce mutane na da Allah ya isa ko kuma ka yi shiru na yawa ba maganar ka ce wai mutane na ta yabawa ko irin wannan abun shine suke gayawa ibn umar ta haka muke yi wa shugabanninmu shine sai ibn umar ya ce ai mu muna kirga wannan munafirci ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan munafiki ne an kare yayi mulki yayi kyau abu yayi kyau kuma har da yake in an fita zai ce azaliman banza na barayi na to kaga irin wannan kawai ka ja baki kai shiru eh kai shiru kar ka zama mai fuska guda biyu ba kyau Sana minti na? Minti biyar? Sosai mu za a nufin da sabon babi sai babi ne mai dogon hadisan nan ko. Ba alhamdulillah. to wanda ya rubuta tambayoyi ne kusa rubutun hausa yana dan wahala wasu kalmar su da nutsar nutsu na na jini yake faɗa wannan karanta muku a ce assalamu alaikum malam wa rahmatullahi malam Allah ya saka da alheri tambaya ta a nan shene shene shine a wai abin da ya sako gana daɗe shi ne ina da wurin sana'a sai na ba da haya amma muna zaune tare da waɗanda na bawa haya a shago wata rana sai na ga kuɗin cizo sai na musu magana sai suka suka nuna amma ya ce suka nana sai suka nuna ai wannan ba wani abu ba ne amma bayan kwana biyu sai na sake magana akan haka sai suka ce mini ai wannan bincike ne nake musu to yaya matsayin matsayina a musulunci ha matsayin ka kaga kudin jizo mana na kuma ka ce a sa magani ko a daina gazanta na ne matsayin ka na kowane matsayi ne ko ma ba shafin ka bane kaga kudin cizo a za kawo mutane magana na tunda rashin kulawa yake kawo shi ko da gazanta waye zai so shi aka za a mu ga sa magani misali bare ma a ce kayan ka ne wajen ka ne na ga na ban san wani matsayi wataƙila abin da suka ce kana musu bincike a kudin cizo an gan shi kamar aka binciko an ka gaba abin da aka bincika ya ka kawai dai su ma su a sa magani na emal a sa magani kuma a rangayin tsabta kuma ba komai don an yi magana an ce ba wace ma ce wai gyara kayanka ba zai zama bare ma wannan kai kayanka ne to sai tambaya ta biyu ya ce mahaifina ne ya ba da ni riko wurin kanin kakana sai ya hada masa da gona amma shi kanin kakan nawa bai taba haihuwa ba a nan sai ya rasu kuma dama bai taba haihuwa ba to malam ina da gado a cikin gonan bisalam to daman gonan ba taka bace ko dai ba ba abin da ya faɗa ba kenan an ba da shi a reno aka haɗa shi da gona to gonan waye to eh kuma kana nufin ya ba wa kakanka kyauta ne na eh to ai kaga wannan ma maganan zaka gaji kakanka misali koda ba da wannan gonan bane ai wata magana ce da idan misali ina ga tambaye kenan ko akwai gado na shi me a wajen sa kaka ko kanin kaka eh kaka ne na kanin kaka kaka ne yayan kaka kaka ne na to idan tunda bayi da kowa na zin bai da kowa daman kana da gado mu musamman in kai ne ka rage na a to ya shi ne ce in dai ba kowa in dai ba kowa kana da gado in kuma akwai wasu su sai a je a bincika in sun kange kashe kenan baka ciki in kuma kana ciki to shi yasa duk abin da ya shafi gado ai ba a san amsa shi irin haka ina nan wai a tambaya zuwa ake a yi bincike na kwakwaf eh malamai na kusa ya kamata a samu su bincika a tantance lalle kana da gado ko baka da gado don kar a yi kuskure baka da gado a kashi gado ko kana da gado a hana ka gado wallahu a'lam alaikum salam Na'am. Na'am. Na'am. A haba mai lafi zai haba ne lafiya ka ai ba zai sauke su ba ai kaga wannan daban yake shofra na kasuwa ce wannan ba magana ba ka kuma tambayar mutum yi ce ma zai ji shofra ka ce kaya za ka siya kofi za ka kalla misali kaga ba wanda ya dara ba ruwanka da wannan amma kasuwa ce ita ba misali duk abin da yake yana da wato wani abin da zai zama ya rufe shi ba kai ba bincike an gane aka ban mutum ne wanda yake kasancewa yana da wani bangare na dukiya da yake da shi na haram kuma yana da wani bangare na dukiya na halal ai musulunci bai ce in wani mutum ya baka kyauta ka ki karba ba ya ce ka karba kawai sai ka kaddara kai daga na halal in ya baka wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj shikenan sai ka kaddara to wannan kai daga can ya baka tunda baka sani ba sai lokacin da ya bayyana ya ce ma kaga wannan kuɗi da na baka cikin wannan nake same ni misali ya gaya ma to wannan magana ta fito biyu amma ba haka ba za ka kaddara daga cikin kudinsa masu kyau ya baka shi kenan magana ta wuce saboda wasu abubuwan idan da dan adam zai shiga ciki zai shiga abin da ba zai iya ba ne zai iya ba da zai zai kai matsayin da ba zai iya ba saboda shi abin da ya sani kaɗan ne shi yasa aka shi ma Allah ya sauƙaƙa masa da haka maganar mutum zai je shofurar kawai zai je shofurar ba kai ba tambayar sa me zai je da haka amma inda zai wayi gari misali ai kan nace sinima ce kawai na kaga ah yanzu mu sai ma wuce ma ke kaza ne zai siya hada kila giya zai je siya misali ah to me hada karin zai siya ba ruwanka kawai ka kai shi sama ke ka kai shi sama ke me ya siya ba abin da ya hada ka ne shike ne sallallahu alaihi wasallam na'am na'am na'am dama ana neman budurwa an sai an yawo ne na'am baka kyauta ba kun ji wannan ɗan saurayin da ya bayani gaskiya wato neman budurwa yanzu idan mutum bai kula ba zai ta sabon Allah abubuwan da ake yanzu mafi yawansu na sabon Allah ne kuma da gaske ya kamata musulmi har samanin su dage su bi Allah saboda duk wanda ya dage wajen neman budurwa ya bi Allah to zai ga ribar bin Allah a cikin auren wallahi sai kawayan kayi auren za ka ga za ka gode Allah da ka bi Allah kamar yadda idan mutum ya ta saba Allah shi ma zai gani a ƙwarin tuwansa haka yake shi yasa yanzu mafi yawan auren da ake yi ba a jin daɗi na nuhu da matar da mazan duka kawai za ka ga cikin damuwa alhali kuma aure nutsuwa yake sawa na in mutum ya aure hankali kwanciya yake bai kamata aure ya zama so mafi yawa maluma suka ce sanadiyar sabon Allah ne kuma ba wai duk abin da kake neman buduwa ta ce ka yi sai ka yi ba wa ka sani ma ko tana gwada ka ne ta gani ko kana jin tsoron Allah ba ku ji labarin wata yarinya a saudi arabia ba saurayi ne ya zo yana neman ta zai aure ta yana da ya bar gemu kawai yana son ta kuma ta ce kai inda kana so na kawai ka je ka aske gemu kace sam in bai aske gemu kai ƙara zuwa ba Allah kawai sai ya je ya canza gemu ya zo tana fitowa ta ganshi ta ce alhamdulillah dama wallahi na gwada na gani ko kana jin tsoron Allah ne ko ba ka ji to yanzu ko na gane ba ka jin tsoron Allah da haka ba ni ba auren ba je mu ba mata ta ce wata cin ta yi ta gani ko yana jin tsoron Allah da haka kawai ka dage kawai ka gaya mata abi Allah daidai ne in kuka bi Allah wajen neman aure to lalle za ku ga Allah zai muku ta goma shi bayan kun yi aure na sakamako wasu abubuwan su bade su waye su waye duk shi zai tani duk sakarci ne duk ɗabi'a ce ta yahudawa ba musulunci ba ne yawa mutane san wannan da haka musulmi ya yi ƙoƙari kuma yanzu ana samun samare masu zabi wallahi wasu in ka ji labari daga wajen wasu iyaye ma muke ji sun zagi kawai su sai an ba Allah kuma ana yi a yi auren kuma yana da kyau saboda a yi aure za a kafa al'umma ne wasu shiriritan da za ku yi bari ma zamanin hoto in 'ya'yanku suka taso suka gani ai abin kunya ne gare ku ai kun gane akwai hotunan da za ku yi ku ajiye 'ya'yanku in sun girma sun gani ku kanku sai kun zo kun ji kunya da za ku ga bai dace da kowa ba addinin ku bane ba al'adan ku bane ban da hada ku da shi da haka musulmi ya bi Allah zai ji daɗin rayuwa eh shine jin daɗin rayuwar musulmi eh ita kanta a ɗakin auren an bi Allah abin ya fi kyau eh Allah ya samu bi sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi da muka fara na Najeriya ba na APC ba fa yawa ba na APC ba na Najeriya gaba ɗayanta na sha gaya mana cewa da apc da pdp da mpp da waye duk ɗaya suke ko na ƙara faɗa ina nufin duk ɗaya suke ba wani mutanen ne su ne ne na ce mutanen ne su ne ba wani canji ba wani sabon mutum na su ne a can su ne a can su ne suke in mutum ya aka ba shi haushi ya dawo nan na na ba shi mara ya dawo nan ba wani sabon mutum da haka su ke nan su ne kalma musulmi ya rudu da wai wani sunan fati amma dai a matsayinmu na 'yan najeriya muna da haƙƙi mu ta roƙon allah allah duk wanda zai jagorance mu ya taimaki addininmu mu zauna lafiya allah ka ba shugabancin ƙasar allah duk wanda zai jagorance mu ya cutar da mu ko ya cutar da addinin mu ko ina yake Allah ka hana shi shugabancin ko wannan addu'a ba ta yi ba yawa ina ga shi ya kamata mu ta yi dare da rana safa da yamma kuma Allah madaukakin sarki komai yana hannunsa eh abin da ya kaddara shi zai faru abin da bai kaddara ba zai faru ba wanda ya so ya ba mulki ko muna so ko ba ma so shi zai ba wanda ya hana mulki ko ana son kowa zai isa yi ba da ka Allah ka zaba mana abin da ya fi alheri Allah ka zaba mana abin da ya fi alheri a duniyar mu da lahirar mu Allah ka zaba mana abin da ya fi alheri a kan addinin mu duk wanda zai jagorantar mu zauna lafiya Allah ka sa shi gabanci wanda kuma hankalin mu zai tashi Allah ka hana shi kowa ne ne karanta fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى قدائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مكر الاثرات اللهم اعتنا عجبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله